نعم نعم مم.
ولكن تعمل قلوب التي في الصدور مم.
ويستعجلونك بالأمان ولن يخلف الله وعده هذا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تمدون مم.
وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير نعم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم مم.
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم مم.
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنياته مم.
ويمسح الله ما يريد الشيطان ثم يؤتم الله آياته والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العلم وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wani ba mu nisan kwana ta da lafiya wato don muka da wannan masallaci mai albarka domin mu gode wa Allah kan neman lafiya da hankali idan Allah bai mutum waɗannan abubuwa guda biyu lafiya da hankali wajibi ne ya nemi sanin dokokin Allah ba iya karanta abu a rubuce zama dole ba ba kuma iya rubuta da karanta a rubuce zama dole ba ba kuma iya jawowa a masana ya zama dole ba mu da bincikawa mu san halal mu san haram duk abin da zamu ci mu'amala ba mu san halal ne ko haram ba mu tambayi abu idan mun ji haramun ne mu yi dan ce mun ji halal ne to in ya rashi da biyan kare kai in bai dace ba ka bari yawwa to wannan shine wani ayo Allah godiya kan neman lafiya da hankali wanda Allah ya ba mu wannan domin koda mutum ne idan ya balaga sai ya hada da hankali tukuna da lafiya a cikin sa mukallaf idan yana wata illa wanda yake zaunaniya a cikin sa kaga za ta share wani abubuwa daga cikin takalibai wanda Allah yake tsora wa bayan sa amma da zarar mutum ya balaga yana da hankali kuma da lafiya magana ya kare dama abin da ake gani yake tura wani abu shine ji da gani in aka damka aka zai wa mutum baya ji bai gani to kaga Allah bai ci maka komai ba ke ha to ai mutane ke isarwa mutane ta ko in ma ga tun da gidan wani zaka je gaya masa ko to baya ji bai gani kai na za ka gaya masa ai ba zai kuru ba shi ne zai rama shafin Allah ya ɗauke mana komai ba ba kanta amma akwai ɗayan biyu magana ya gari kaga makaho sai a gaya masa ya ci da kunnansa ko da ba ya gani shi kuma kurma ba ko da ba ji sai a nuna masa da hannu ya kalli abin da ake nufi a yi kaza kana yi kaza amma ga ji ga gani ga lafiya a jikinka kuma takalibin Allah ya yana kanka ban sani ba a wurin Allah ba hujja ba amma annabi ya roƙa mana ya yi mana abin da mantawa muka yi kuma an yaje mana manzuwa kuma annabi ya roƙa mana abin da aka samu dole kuma an yaje mana kuma annabi ya roƙa mana abin da muka yi kuskure ga abin da kai niyya zai wani abu ya faru daban ba shi kai niyya ba ya roƙa mana wannan a yaje duka an yaje ga ga zai mutu alhamdulillah ko to wannan kenan Allah ya ce afala mai ziro bil ardi sun kawo su kafiran maka ba za su yawo bane a cikin ƙasa su yawo duniya da fi ƙasa ƙasa ba da kun lahon ƙulubun su kasance suna da bukata ya ake nuna da ya za su an kalsa da bukatan ma zana ga abin da ya sauka bilmukaddi ne ga masu ƙaryata a ƙablan gabanin a wazanin ko kuma kunnuwa ya zama hore biya da za su ci da su aka fara mu labarin da ya faru a mutanen da suka riga zuwa da iraki da halakar da su da Allah ya makara da diyari da rusa gidajensu da Allah ya rusa gidajensu faya a sabi rusa lura kasan Allah da hikima ya ce waɗansu ya rusa gidajen gaba daya ya halaka da mutanen komai komai babu yin nan tsaye da ruwan zuba da yanzu wannan gida waɗansu kuma sai a halakar da mutane a bar gidajen shi ne da aka wato auna wani kuma gidajen ma a musu kuma yadda a ce makaranta kisar mutanen wani annabi da ake masa hadar sai ibn safawan mutanen suka yi masa wulakanci suka ɗaure suka wurga shi a rami ya shekara tara tara tara ma gobe ya yi zara da farko yana rayuwa da wani abin da wani bakin mutum ke kai masa abinci na gudunmawa sai wannan mutum ya rabu ya ta haika tara ba mai kai masa komai a jama'a ji tsoron Allah amma duk da haka da ya bido kuma da yawa abi kuma sai zo kashe annabi shi ne Allah ya fushi da garin duka abi da garin ta lumar da garin duka to haka ne daban-daban alaƙa mu da na maka yawo mana su kalli abubuwa da ya faru a duniya bai ya ta dutse shi lura bayan da har labarin da ake faɗa nan la ta mul amsaru ba ana magana da makanta ta idanu bane walakin ta mul qulubul lati fi sudur ana magana makanta ne ta cikin zukatan da ke cikin kirarra wannan ne an ce zukata ma shi kenan amma cewa a cikin kirarra kuma an ƙara kan magana kenan wata hajji da suna neman gaggawar da rasulullahi bil azabi da ai musu azaba wala yutu wallahu adahu Allah ba zai saba alƙawarin ka ba idan zalil azabi Allah riga ya dauka musu alƙawari su mutanen Makka to sai ya musu azaba ba zai saba alƙawarin su ga zai to ai yau mana lai yutu da ai suna koyi a kai eh yau da ai dan wata rana suke wani zama da fa za fa zama da manzon Allah suka ce to Muhammadu yau za a yi zama na ƙarshe an ce ka daina zagin alolin mukati an ce ka daina wautar da mu da mu da iyayen magana haka kamar bautan da wannan wauta mu kiri ka daina Muhammadu kaji ka kurmanci duk inda aka bullo maka da hanyar sauki kaji to yau za a yi magana na ƙarshe in Allah na hagatta ne mu ji yau kewa ji ya zuga in Allah ka gaskiya ne duk dutsen da ke garin maka don garin maka akwai ruwa ya wanda suka yi duka da har yau din da aka ci gaba da kayayyakin aiki irin na nasara na wata duwa da aka ce ɗebe su a yi wani abu a wani wurin amma duk da haka akwai ruwa zuwa gari duk da haka to da kuma ya bi ya tsanin sun yawa to ka gaya wa Allah ya ɗebe zuwa kan garin duka kaf garin a zan babu dutse ko kwaɗe a garin nan kashe ɗaya kenan na biyu ka ce Allah naka ya kawo mana tabci wanda za a dinga kama kifi a nan maka biyu kenan na uku ka ji allah ya mana fadama na noman rani wanda za a dinga noman rani ana lango uku kenan na hudu ka gaya allah ka dutsen safa wanda kuka ji an kira jikin ibada tsakanin safa da marwa dutsen safa a mai da shi dinariya gaba daya na biyar dutsen marwa a mai da shi azurfa gaba ke daya kuma a ce da dinari da azurfan na mutan maka ne a rarraba eh a rarraba a cikin bayan an yi haka eh sai yake labun murata kakan manzo Allah na shida shi ma tun da ya je a lahira kuma a zamanin sanda yake duniya makka na girmama shi to eh ga sai Allah ya taso da shi daga ta lahira tun da man kace za a yi tashi kiyama Allah ne ya tada wanda ya mutu zai ka sa Allah ya tado da shi ya zo yawa maka jawabi eh lalle daga lahira yake daga can gurin Allah Muhammadu duk abin da Muhammadu ya faɗa gaskiya ne yace shi shine shaida idan da aka da magana a kare amma idan ɗaya bai zo ba cikin wannan sharda muka sake jin a wa'azi ta aibata dodo ɗaya a cikin allolin mu ɗari uku da sittin da muke da su duk abin da ya same ka kai ka tsaya sai wani zo ka rabu to muhammadu kaga abin da muke guje ma gashi maka gaba ɗaya ta fuki da kai kan maka ta fuki da kai maka ba taɓa nawa wani mutum a maka sharuɗa ma tsauri irin naka na ba yanzu ya za ka yi sai Allah ya ce wala wannan qur'anin siyar bil jibalu a kujar bil lardu aw kullama bil mawdi bal lillahi lamu jami'a ya ga ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan muka yi musu wannan abubuwan da suka faɗa gaba ki ɗaya ba fa za su imanin ba ko an yi ba bai da za su yi ba ai mutanen annabi da alu sun ce kawo aya ne ya kawo na ƙarar salu kuma duk ƙarfe da zuwa kashe na kuma yanzu saboda haka ba za su yadda ba ƙaryatawa za su yi. mu ko mu musu azaba in ji Allah yadda muka saba duk wanda ya ƙaryata zai mu halaka shi in za a yi maka a yi maka in kuma za a bari da hankali sai ya an tsaya ana musulun da kanan kanan to abin da ka gani ne wanda Allah ce a gara a bar su su ta karyatawa su ta jayya a daɗe a rika samun musu ɗaya musulun da a daɗe a ce wani ya sake musulun da ya ce ya bi a kan Allah ya halaka da su ya mutu azaba ya ce ya ga gali to haka suka dinga yi dai suka dinga yi suka zo suka cewa annabi in dai abin gaskiya ne sun gaji da gafara sa ba su ga kaho ba kullum a ce za a yi musu alawa sun kare da ko sun ce karya ne azabin ba a yi ba to yanzu za a yi a yi mana Allah ce na alkawari zai yi azabar amma ban ba ku dare ba ka san mutanen annabi salu su an ba su dare da kwana uku suka ne a magana ta zama da su ne ya gina yanzu Allah ba zai yin azabar ya an kon ga ya zo da shi kenan neman wa zai maka mara ya arauta da mu kenan in dai zai yi akan a yi da zuwa ga kare ba haka da a sai kwana uku kwana uku notice aka ba ku in akwai abin da kowa ya zama ya ci ko ya sha ko ya aika za a yi da gaggawa shi kenan har kwana uku suka shiga kuma sai wata tsohuwa ta gano abu eh lalle zai faru kuma ta kira mutan kan ta gaya musu lalle ta bace bace ba da dare Allah ya nuna mata abin da zai faru eh kuma zai faru sai suka yi don yadda za a yi a yi mai yaje gida da salu a kashe abin da zai same mu din kafin ya same mu ya same shi in kuma karya yake yi ma to na kuma da mu kashe ya tabbai za ta zai ga mara haka sai ya kuka da kashe anan zalu shi ko abu da gali wani ana kansa abu da gali shi ko ya gudu eh ko daga can kada ya komo maka eh da har ne goya abun da eh da abun da ya faru ya faru yana yawo wata rana ya zuwa cikin harami Allah ya jima wata wani abu na bala'i ya Allah halaka shi ka je da haka da na haka halaka da shi kuma Allah ne to wannan da kuka yi haka Allah ja na alƙawarin da muku adawa kuma alƙawarin gaskiya ne ya ka cigaba da zama a haka ina ganin yau da ne za a yau in Allah ja wala yukul wallahu wa'ada Allah bai saba alƙawarin sa ba in zalar azabi da saukar da azaba ana haka ana haka ana haka tseren mada kasan allah ne shirya abin kamar a ce a zauna a tsara wani abu kamar da masu shiri business ya tsara wani abu ya faru haka allah ya shirya abin take ya faru ba su da zato ko wani abu a wannan lokacin wani abu zai faru ko tsakanin su annabi ko abin da ya kama da wani su ne sun tura fatake jirgin kasuwa da kudaden da zan kwata a hannun musulmi a cikin ba su bai alamu zuciya kamar ta gwamnati haka shi ke na dai Allah sassa da haya kuma aikin Allah sassa da Allah a cikin alhaji kudin da lillahi ne ga ta da ana zulimu wa inna la ala rasul la qadirun wannan zuwa da muke karatu surul hajj da yake haka Allah sallallahu alaihi wasallam tun an ce Allah ba mu izinin fara duk wanda ya fara da mu kuma ya ba mu izinin ramawa da duk wanda ya taba mu kuma ya ba mu cewar garanti zai taimake mu domin ana mu je mu sa yan kasuwan nan da muka yi yana dawa za su ji da mana mujibin mana mai haram kafin su je mana ma mun riga su zuwa sun kullo zaɓi mu a wurin mu fashi kayan mu ya ya da ra'ayi sai mu na buke da ya gaya mu sai suka sa a kun ana kiran da isi haka haka da gaya sarkin maka sarkin maka masu yi shiga gaya ba duk iya waɗanda Allah ya ke so aiwa azaban sai ke ya tafi na gaba barki na ke kan yaki ya kowa ya kuma haka manya wanda sun wuce yaki su zai zai ba da dukiya ya gudu da kaya saboda manyan ɗalibai ne ita jiri dukiya da tsarin ƙarfin da buƙatuwa idan zai yi amfani da ƙarfin sama da mutum dubu a dukiyance in yi zo da jikin da kuma bai kai wani ƙarfi ba wani tana ga mali saboda cikin da bai dawa da wala ba amma da ke Allah ya ce ya yi alƙawarin zai musu alama gaba da zuwa makka dai suna da manyan mutane mutum ashirin da bakwai ko ba wannan bai zuwa ba daman na cikin ashirin da takwas abu lahabi ne babban annabi shi ba bai zo ba amma duk sauran ba wanda bai zo ba ko ba wanda ya koma ko da ko dai bai ba wanda bai zo ba ko ba wanda ya koma alƙawarin Allah na alamar ya zo da ya ga gadin ga mutu sai mutum ya rinka kallon mala'ika ta yake mutum ina ganin mala'ika sai da kafa ta yake mutum ina jin ga doki na yaki ga garkuwa ga makami sai ya zuwa jin mala'ika ne wani kalan da shi wani ma'aikan kalli kamar mutumin da ya sani wani kalan da wanda ya sani ya zaburo zai sa duke taka ne mala'ika ɗin ne gubar da shi haka haka ya mutu aka kalli jumla mutum saba'in mutum saba'in aka kalli jumla akwai manyan mutane cikin manyan ainihin ba aka kalli a aka kama saba'in kuma da hannu kuma aka daure sauran wasu aka ji musu rauni da yawa ba hada wanda Allah zai da na zubu Allah kuduri ba ya zo wani shi irin su Allah bai shi lamba zan mana in an gaji a gane shi amma lambar Allah jin zan sa masa lamba alal kudumi akan hancin da ana zuwa yi har daya da da zai yi hancin sai ga ya goyi kawai kai a ce ba mutumin da Qur'ani ya kuma tashi da an gaji an gaji da kawai wannan mutum shine wali da mutira eh to gaga Allah ya rantsar da alƙawarin da da yake azaba kuma ya yi a ranar badar wanda yawan kuma ku sani ba akwai wata rana na zuwa inda rabbi ka auren ubangijinka wato min ayyamil akhirah da kwanakin lahira bi sababil azabi in ranar ta zo saboda nan san azaba ta alif sanati ta ga marjin shekara du amma yi ne ne ba amma saboda bala'i za a ji shi kamar shekara dubu mata uduna daga abin da kuke kirgawa duniya anan duniya wa ga ayan mai karijin akwai alkari yau da yawa ban ji ala amalai zulaha waɗanda ne wa jinkiri ban halaka su da rukun ji ala jinkiri ne musu waje zalimatu amma a zalimai sun yi abin da ya kamata ya alama ala zai muka musu jinkiri kuma a kasu ha ɗaya daga baya kuma jin makama da za ka ga haka amur haka yayi shekar da za a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi kuwa in dai dukiya da mulki na aiki sai an waye gari ba mai zuwa maka ko mutum daya zai shafe maka gaba daya zai dawo da aikin a birnin sana'a ya zo ya gina wani wurin ibada wanda ba a taba gani ba a wancan zamani ba yanzu ba a wancan zamani ido ko nawa ya iya wanda bai taba ganin ginin da yake wannan zama ba ya zama kwala shi sama da ke kun ga nan nan za a dawo sai ya hana zuwa kafa duk yadda za a yi sai an dawo nan ya kawata shi ya masa ado ya komai sai wani balarabe ya zo sai ya ga gini ya da ya haka sai da hularsa ta faɗi ya kalli can ya ce wani irin gini ne wannan me aka gina sai aka ba shi labarin ya a wato sarki ne da aka gini wanda zai jawo zai hana zuwa maka gaba daya ba inda za a zo nan za a dawo aka yi aka yi niyaye ba da rabar jeran sai ɓaci ya shiga cikin ginin ya je shiga alƙura kamar da liman zai tsaya ya ginda ya kashi a wurin da ya yi kashi a wurin ya ɗauka shi duk ya mulke duk ya mulke shi wai shi ma ya yi gurin morga na ba da na ji a ɗakin kafin da za a dawo da shi nan ya sa shawa ni kaji da shi kenan su kuma sun zo su duba wani ibadar nan da suke aiki a zo a kalli aiki yayi ne koya ana jin wari aka duba sai aka duk an dace wuri da kaji sai suka damba waye wannan abun aka ji ai wani ne daga mutanen kaba ya yi kishin kaba akan za su hana kaba shi ne ya zo ya wannan aikin ai daga nan to lokacin ruwa ta abun ba ya yi da hanawa zai a jishin ya sanar ya hana a ji a hukumance amma tun da suke wannan barna rushe kalmar zai gaba daya ya yi sojoji suka hau kiwaye malam an da yi ita ne duk wani abin da kamar suke yi yanzu nan kaga suna hawa jiragen yaki da bene da bene ne ai dama ta haka suke rikito da zuwa wurin allah wallahi daga nan wasa yanzu wancan a wancan lokacin da ake hawa doki a yaki da rakumi sai ga yanzu hawan kiwaye kiwa malam giwa ba sai ka yi hawo giwa ne kawai a cikin giwa ba hada wani giwa mai suna mahamu shi ne giwan da ake cewa ido kan bai taɓa ganin giwan da ke wannan rikawa lamiyar da zurgu in ma allah ya irin rai ba kalla ba an ce ido kan bai kalli giwan da ke wannan sa da har da shi aka ka koya ta eh kuma sun yi wurin ma ko turewa abu ne ce sun riga sun horar da abubuwan yake na aka taho ya taho da sojoji da yawa a kwana a tashi a kwana a tashi daga binin sana'a a kwana a tashi a kwana a tashi yake nan kawai yake nan in wani fasarakin laraba ya samu labari ga sarkin sana'a fa amma asalin da daga habasha ne habasha ɗin kamar nan ne fadar shugaban ƙasa a lokaci daga na aiki da su abu za a kira ya taho ya yi da mara yaƙi zai je ruɗe kaba sarkin laraba in ji labari zai je ganin yaƙi su ɗauki makamai su hau da wakai da an zo kamar unguwar ɗauki wannan kawo girbi fi ƙarfin larabawa ya kashe na kashewa ya ɗaure da ɗaure ya sauran suwaɗi ya kama sarkin ya haɗa hannayensa da nawaye ya ɗaure ya rata ya ji a cikin ramu shi ake a mujar sun ra'ali yana riƙe ya ga sarki na riƙe a bayan ramu nisan haka yi sai wa sarakuna daban-daban shi ke na kawai ya riƙa shi a bayan garin masa ya yada zanzani kewaye garin ya za a gashin buɗa masa karaga a cikin sarauta ya hau a kan ya zama sarki ma a garin saboda ba tsoron kuwa ya hau karaga ya hau karaga ya ce a dage garin duk abin da gani a kawo masa ce ana cewa sama mai ya gara kudu guda ɗari biyu kyawawa ke babu wanda kafin annabi ke tara dawa yake yanka baki masu aikin hajji da kuma da ya koro su gaba da a kawo ya daure su da mai mai da ya wani je ga aka kana daga wani mutane a wani mutane ne ga mai aka zo da karfi har ya za ka raga abu shi kaza har su aka gaggaya masa labari haka aka yi bari da je na kai kawai da ya tafi ya tafi wajen su ya tattara da sarkin ya bude da zai kalli abu da mutane tura kawai da zatin mutum da kyau da kwarjini bai taɓa ganin mutumin da ya kama nan ba a duniya gaba da bai taɓa gani ba sai ya ji to ya kamata su zauna da shi a garagar nan da aka mulki kuma ya ji ba a zarci biyu gari da ya ga da kuma an suka yi haka kai mutanensa kar su mata tawaye cewar Allah ya ci tsoron kakan manzon Allah ne da ya ce wa mutanensa a yi shimfuda a ƙasa a ga buga shimfuda a ƙasa ya ga kuma bai ta bayan a kan kujera ko kan garin sarauta a shi aure mudallu a ƙasa dole zama ƙasa ya zauna a ƙasa a kan shimfuda aure mudallu ya zo shi ma zauna a kai su gaida ya ce ta da dai kaga harikin abin da ya kawo mu za mu rushe daukakar larabawa za mu rugula ɗakin kawa mu rugula shi mu mai da shi babu amma yanzu tun da ka zo roƙe na alfarmar abu daya wanda kake so a yi maka da Allah ko a hankali mai rike da man zai ci a yi a yi zai sa kyala kama sai ce kuma da abu na da kuka kama guda ɗari biyu sai ya ce wala an ta sa haihu irin maka da alali ihun nasa kai ne mutumin nan ma'abocin abubuwan nan na maka da mutane da muke da labari da jini kama da raguma na ai ne ka bani mamaki a matsayin ka na mutum mai arziki kuma na zo in rushe darajar kudakin kama kuma na baka dama don na ce roƙe da abu da duk wanda kake so ba ka roƙe da kama ba kuma da ka roƙe na kuma ɗari biyu kaɗai ya roƙe a ran yanka zo a nan kasa wa yara ba ya ce a akwai abu ne zane haka na kuma ɗari biyu da ka kama na wani shi kuma wannan ya kama ɗaki ne na Allah ba na wani kuma mai shi na ganin ka kuma yana da ikon tare ka yanzu idan Allah ya ga dama zai kare ka ka rufe in Allah ya ga dama ko ya kore ka ya hana ka yadda ya ga dama ga zai to ku zai zai baci wai akwai wanda ya zai kore shi a nan magana ku kora ma a yanzu ya ce a kore shi akwai wanda ya zai kore shi da akwai ma in Allah ya ga dama koran ka zai da da shi ke nan ɗauki da kullum ka da mu ga mai koran ta aka gari na ya kore na kuma sa guda ɗari biyu ko masu ɗari ya tara mutane a kama ya da kun gaba za a gwada ƙarfi da ƙarfi wani mutum ne ya riƙa ya ita ya hawo giwa ya zo ya ji zai rushe ɗakin allah da ya halitta giwa kun ga za a kallon ƙarfi da ƙarfi ya wala allah bashi wala allah kuma hana shi amma kun mutum baka yan kallo ne ku hau tsaunin zuwa gari kawai ku hau zama ku kallo ku yadda ku yan kallo ne wannan yakin ba na ku bane yakin allah da ya yi yawa da mahayin yawa ya wuri mutane duk aka aka fita aka bar garin ba kowa suka shiga son zuwa shi kuma zargi ya kwana a waje bayan gari gari ya waye ya tayar da da da giwaye kafin na shi wannan babban giwa mahamudu shi zuwa da mahamudu sai wani masaraki daga cikin sarakunan da aka kama aka ɗaɗɗaure ga suna da ɗaure suna jiran ya za a yi musu ba sani ba kuma na sarakunan larabawa ya zo ya ce wa giwa mamudu in ka zo nan ba kai faɗa da allah za a fi ƙarfin allah ya gaya wa giwan sai giwan ya ci kuma giwan ya yarda giwa sai ya ci aka yi aka yi aka daga aka yi abula ya yi idan an fuskanta da shi a komo gida yiwa zai sa ya kama hanya in an fuskanta da shi a tafi yaman zai kama hanya zai zace yaman in an nuna masa a zo a shiga cikin garin maka inda za a rushe kama zai gida ja kai har sai kiwon ya fara fusata sai zargi ya jiro in aka fusanta wannan kiwon yajin ba zai tasiri ba zai yi barna sai aka saka wannan kiwon shi ko kawai kama hanyar garo bai koma gida shi ɗan kiwon ya koma gida kama hanyar garo turon turon su kuma da aka gama shiri aka yi damara aka tara abin aka hau na kan kiwa suka hau na dawakai suka hau na kan rafuwa suka hau an shirya kowa ya shirya sai ga sunaye warzana alim da nababi tarbi bi jari bi sijil sunayen gaba ɗaya ba su girman alalaka ba yan kanana ne kamar alalaka su irin tutu mai gida a masallacin ko a zaure ka gani wanda ma harbi ma har kuɗa yanzu akwai boci a nan ma yanzu ya kama alalakan ma saboda ɗan ƙanƙanin tutu ne to shi allah ce ya ce kashe mai kiwon da kiwon a nuna masa ƙarfi ba kawo yawa ba aka aiki sun kuma ramamme da je yi shi kuma wani abu shi sun zan ba musu gare kashe ba kowane su zuwa kashe jiwa uku da uku sun tsaye sun ɗauko ba mahumai domin ɗauko kai ne wanda aka sa su a jahannama kaga sun fi gwamfin ma haka a jahannama aka sa aka soya kana aka bai wannan zuzu ya za a ɗaya a bakin da ya riƙe ɗaya kuma ya riƙe a kafarsa ta dama ɗaya kuma ya riƙe a kafarsa ta hagu idan ya auna mutum a tsakiyar kayan da ya diga mana wannan zai narka ni da shi da shi tsoron yiwon gabanin kar wanda kaga ya kashe da ɗaya da giwa ɗaya zai sake zuwa jefa wa wani ɗaya shi ma da giwa zai sake zuwa jefa wa wani ɗaya haka aka yi har aka gama ba tsuntsun da ya rage ɗaukowa ta kuskure ta fada a kada babu ba wanda ya kuskure kuma su biyu suka yi sarrafa suka je ba kan mutum da oho iya yawan su haka aka yi da ya aka gama gaba da kuskure Allah ya warka za su sai mutum ɗaya shi ne ba abin da ya same shi mutum ɗaya ya hawa bin hawa ya yi ramiya a guje ya yi gudu har yabo ne bai tsawo irin wannan gudun ba yadda da har garin su ya je na mu zargin su a gida ya ce ya ya ce yaƙi ya ɓaci mun ga yaƙin da ba mu taɓa kallo mun je mun tunkari kaba amma fa mun ga wani wasu tsuntsaye suna jifa da tsuntsaye suna kashe mutane da turunan jiwa turunan jiwa da muka yaƙi da guje ba wanda ya sau duk jiwa an kona mutane duk an kashe ni ɗaya ne da hawa jama'a labarin dai ala da mutum ɗin kani gaba gaba yake dinka irin ɗanɗana alama wannan gaba ta dinke wannan gaba ta dinke duk gabobin da za a dinkewa suna faɗuwa a kaza har ya tsuka suka ƙare har wuyan hannu ya ƙare gaba gaba har ka faɗa da nan ta dinke nan ma ta dinke shi ke nan sai ga su da ya doge har ga a guje da wannan tsago a bakin nan yace yau ka ga irin sunayen ma yana nuna wa mutum yana aiko masa da da na rufi ma a kayansa ya alamar da rashi rabu da haka ga aka ikon Allah ke shi Allah da alinsa da ya shi don haka Allah ce akwai alƙaryun da muke wa jinkiri wajen zalimatu a zalimai ne mun sani amma da muka jinkirta musu ma kasu a rigima mu kama su almuradu abin nufi ahaduha mutanen garin ake nufi a garin ba wa ilai da masiru Allah ce makoma na wurin almarci kulga ya mutu ya rasu da lai a ce ya yi wa nasu ya mutane ai an hana makana inda aka ce ya ayyuhan nasu dai azalin da qur'ani da mutum maka ake ya ayyuhan nasu yawa inna ma'ana lakum nazirun mubin ni dai a gare ku mai gargadi ne mai bayyanar da gargadi kuma bayin da zai sannan kuma wa na bashir ni mai albishiri ne lil mu'mini ga mu'mini wallazina amanu kaga wanda suka fara gaskiya ba da salihati suka aikata ayyukan nagarta lahum maghfiratu ala zamu mutu gafara min azrubi daga zulmansu manzana sallallahu alaihi wasallam shi duk mutumin da aka yi masa hisabi a lahira komai komai a inda alherin mutum duka na lada da abuwa masu kyau a inda duka gefe da yake nan duk abin da ya wanda bai yi daidai ba da wanda ya yi Allah da wanda ya bayan Allah wanda bai yi daidai ba su kuma a gefe daya in an hada aka za a gefe aka aure nan aka aure nan manzana sai al'amuran wuta yake kuma koma waye na raja ta tsara nan ta ce ya rasu da lafi kai ka gaya mana allah ya gaya maka ba sau ba yi hata ku ta bayyana jira da sannu za a mara zabi da sauka na ce kuma ai za a kai wuta to in an gaji wuta ina baki ya rasu da lafi to me ba a kai zabin ya tsira kuma ka ji duk wani aka zabi kuma ya kai wuta ya ce zabin ya tsira gaskiya ne idan kin ga an yi zabi mutum ya haye to akwai wasu daga cikin abin da ya Allah zai ya ji masa sai a ɗauko sauran laifin sai a hada da alheri da sai a gwada alheri sai ji to alheri ya talauyi sai ba kai da jan amma da komai komai na mutum a zuwa hawa suke ne kawai saboda dan arewa ne annabi ya shi wuta shi za annabi ce ba wanda ya Allah aikin da yake a cikin aljanna sai wurin har da ya rasulullahi ta hannu sai yin Allah ne ya lullube ni da rahama saboda haka muna fatan Allah ya lullube mu da rahama karka ji wai kai kai ne ba kai bane babu abin da kake shi da abu da bada amur bin muhammad a tijaniyar shi malalar da yake bari a ɗarika da gaskiya ne yake amma ka nan yaba da farawa bai fara ba saboda ballan ta yi yawa in yaba da zai faɗa da wani ma ya fi ce kayi wa zai baka wannan kai da ya kai da almajiranka yake amma kowa zai samu yake amma wanda mutum daya sai waye mutum ne wanda yake gaji ga wurin allah bai da matsala duk wanda ya ji kawai a wurin allah shi ga lafiya kalau bai da maza bai da damuwa da kyau yake ba a cikin mutane na akan ya ce ga wannan magana kuma ka ce akwai farna akwai kira yace ai Allah bai taɓa wani alƙawarin da yawa manzannin Allah ba Allah bai yi wani alƙawarin da yawa manzanni ba amma suka fi kowa jin tsoron Allah da kiyaye dokar Allah don haka duk wata farna da rahama sai an bi ta hanyar kiyaye doka da koda na Allah sannan ake samu da zage za mu yawa zaga in ba haka ba zai ba shi ne wata rana wani malami daga cikin ulama bani isra'ila abu da ya zama kan da shi ma ya kawo kisan na a cikin littafin sa yace malamin ya bar garin su ya shiga daji ya hau wani tsauni inda yake bakin gaba ya shiga wuri mai sarkaken da wani mutum ba zai shiga gun ba balle a tsaya a gaisa ko a yi magana shi bai da bukatar gaisawa ko magana da wani shi zai yi ba da su shi za a je shiga wannan gudun tun da ya shiga wannan gudun kullum azumi yake tun da ya shiga kuma tun da ya shiga bai taɓa bacci da daddare ba da daddare ya kwana sallah da rana ya yi azumi kuma roƙe ne zai ci abinci shi ne buɗe baki shi ne sahur kuma sannan zai sha ruwa abin da ke cikin itace ne zai ɗan sa bakin ne ɗan ci ɗan ci zai je cika hannunsa da ruwa ya sha to zai gobewar haka zai gobewar haka yana ta ibada yana ta ƙoƙari sai dai shekar ɗari da shekara ɗari biyar ne yana ibada bai taɓa magana da shi da wani a ce masa sannu shi yawa in ka ji ba ki na motsi da shi da Allah suke magana yana karance karance na ibada da ya zo zai mutu ya roƙi Allah da Allah ina roƙonka idan zan rasu Allah ka banni sai na ta in sallah in ina sallan ma Allah ka banni sai na yi sujjada in na samu goshi na haka zama Allahu Akbar wala ka dauki raina haka kuma in ka dauki ran Allah ina roƙonka da dabbobin ka da daji da tsawon zamani da ƙasa ita ma na ci abu duka ka hana saba gawar kar a wani abu ya taɓa ta kar wani abu ya lalata ta kar wani abu kuma ya ture ta ka batta kawai ta maka su jira Allah ran kiyama idan kana mala'ika mai kusan ka ko an tashi da kace ya buza kaho halitta da tsari ka zo gaban ka ai shari'a Allah ne kuma daga nan in na dago goshi na kana sai da duka wanka wallahi Allah duk Allah ya bashi wannan malamin wannan abu Allah ne kokari an baka shi kenan malami ya nuna ga wa'adinsa ya rasu sai da yana sallah ya yi sujjada sai ya rasu Allah ya bar gawar yanzu haka tana yin jiki ba abun da ya taba kuma babu abun da zai taba sai ran kiyama amma manzo Allah da kiyama ta tsaya Allah ya dube shi sai Allah ya ce wa mala'iku wannan bawan nawa na yi masa rahama eh a kai shi aljanna da rahama ta sai ya kara bature ya ce "Ah, Allah kai da kai duk wanda ya aiki da ka haka masa Allah kai ka wada ba kace duk wanda ya maka aiki bai kyau da ka haka masa Allah na yi maka aiki ya gara biyar ba a ce ko a yi ga ko nawa na zamu ko mai na zamu ba ni na ji ana ta kai a jira kyauta da rama wato a haka dama ne ma haka ba ni ne ake shiga a nan bakin Allah ne ka ba aikin kenan Allah ne malaku ku irga aikin sai aka irga ibarar da na shekara dubu a ɗari biyar da sallarsa da karance karancensa da azumin da na shekara ɗari biyar ɗin nan duka aka haɗa aka irga sai aka lissafa aka ce to ya samu kaza sai Allah ya ce wa mala'iku ku maza littafi daga ran da ya rasu ma ai a cikin sallah ya rasu ku ce sallah yake hazuwa da zai ba a ga shekara dubu nawa aka samu a ga mai da ne kuma ya samu duka aka hada aka hana da wajen ibara da ya zai yake ɗari shiga ɗari biyar ɗin nan. da wannan zaman da ya duk alaji a bashi ibara duk hada misali aka hada misali su ka zama mutum da ya nemi kayanka a gurinka kai ma ka nemi naka a wurinka to saboda haka alaji nima abin da ne masa da aka zo ma lissafin abin da yake idanun mutum a zaro wannan abu a ce ka zare a ɗiba cikin wannan ibada a taɓo nan a taɓa nan sai ibada ta ƙare ba a gama idanu ɗaya ba ido ɗaya bai biya ba bai biya ido ɗaya ba to kaga ashe mu a nan ibada da muka yi kaf idan za a lissafa abin da Allah ya yi mana ba mu fara ba ma ba mu fara ba amma su da ba na ganewa an fara yi an tabbata ce amma mu yanzu ana fara na gane ya za ka gane daga zarar wata wata duniya ta shigo mai tsanani ana zuwa turai an gani miliyon da za a bata kafin a samu lafiya sai ka ce to iya wannan ma ya fi ibadar da yawa da za a mai da ibadar ko a mai da ita wani dako ko a mai da ita tun ka tafi da a mai da ita wani aiki mai tsada mai wahala to ba zai biya kudin wannan jiya kuma kuma haka ma ba wani aka nemo ba na Allah ne eh ga nan ko da shi ne aka ji an dana masa zuciya ko an dana koda ba na Allah ne aka dauka aka dana ba na wani aka tabo ba na Allah ne ko a cikin gawa kai to Allah ne ya ka ce Allah ne ya gawa kafin ka zama gawa Allah ne ya to kaga sai a gane wannan yanzu idan ka auna da ɗan ƙaramin hankalin ka ma yanzu mu ce mu ce baki bari mu auna da baki shine kowa ya san da zaman sa eh baki da za a ce ai sa'a kana da kuɗi ka fara cikin gaza musamman yanzu azumin nan lokacin kwaɗayi ne a ce kuma ai za a baka da mako za a zuba ce bare za a nemi abin da za a yi buɗe baki ka yi tsaye tsaye ka yi tsaye tsaye ka gama a hada a je a dafa idan aka kuskura aka kira daya baki a wata na'ura a cikin bakinka za ta baka labari in kuma da za a je a ɓoye a ɗauko wani abu mai ba da ƙanshin da ba na girki ba a zo a ɓoye ba a sa a cikin gaba su ke ɗan karatun kaɗan a sa a cikin na'ura za ta gaya maka an fata an sa kaza to idan da za a sa ɗaya ya yawa na'urar za su nuna abu kaza yawa a ciki to wannan na'urar a bakin talaka akwai ta a bakin mai kuɗi akwai ta ita ta tsaya ita ce ta yi ta tsayawa duk wani abu mai daɗi a duniya na zaƙi ne na garfi ne na daɗi ne na wanda iri ne inda babu ita ne da komai ya zama daidai da komai da idan da ke faɗa tsami da masu zafi da masu barci da masu kaza kaza kaza gayawa ba a tare da abuna da ba ba yadda za a danna abuna amma ana sa za ta bala ai kana kana kana da ta faɗa maka a ya da ku a bi da kuma a ya ke a ba iya ba a koyar jefarin malam da ita koyar sarrafawa duk wannan na'urar za ta sanar da kai inda babu ita da nama bai da da sharu da wasu ma suna amfani kuma shi na wake da kare da miliyan na abu ne ba ta ji a ta ba da ba da ba da ba da duk abin da ake ci da za'a iya amfani da ba amma da ba da ba wani na'urar ai da za a ji ba daɗi da ba daɗi wa zai sa saboda aka ga wannan baiwar kadai da Allah zai ce biya ni da Allah zai ce biyan da wala da yake da mani kana da man da Allah ya da a cire ta ma da sai a harba shi da wani likita a ciccire na mutum goma a sama mutum daya ya fi kowa jin daɗi a garin eh to ba zai yi ba ba za a iya ganewa ba saboda haka har zai dai a cikin ramar ubangiji idan mutum ya dan tafi da jiya ko wani abu kuma zai gane ko ya rage jin daɗin abun daɗi kuma don ya zama masa wa'azi ya zama masa aya da saboda haka ashe kowa da Allah zai ce to lissafa na aka da lissafa nawa da ba kai labari ba amma rahamar Allah ne shi ya yi maka na haka kyauta kai kuma je kai kuma na ka riya kuma in yi biyan kai zaka dillin ka maka sannan ya biya to in ba kan garewa ta wanda ya fandarewa Allah ba ya game ka kuma rikin Allah kai da Allah ya yi wannan kyauta yawa irin wannan baiwa mai zai za kuma ka ki Allah ai ga wasar gida ga yaro ai da aka taba da shi bayan ya mutu aka me za ka kan garewa Allah Allah ya yi ka da kyau Allah ya yi ka da girma Allah ya baka sarauta Allah ba ka dukiya da abu lagin Allah bai ta ji wani abin da aka bashi ne za a yana ce shi shi ne Allah eh zai yi shekara hamsin bai tari ba ma tari bai bada ga kalam eh kan Allah da ne kire ki kuma ka fi eh to Allah a wurin sa duk abin da ka sani a duniya har da wanda baka sani ba agun Allah bai ga buga mutum sauro ba yace da akwai wani abu wanda agun Allah yake da matsayin buga mutum sauro da Allah ba zai da karu ya sharuwa ba gama da yake Allah wuri da komai ma ba ke komai ba shi da zai ga wanda yake cikin kusin Allah ba sai dai ya je wajen hukunci Allah ya hukunta shi eh amma ba fushi irin kamar na sarakuna irin na duniya ba in an yi fushi a ce a ce a buɗe wuta ko eh to Allah ba haka sai ba ba zai haka ba Allah ya ce a yi don haka Allah ce da yawa irin waɗannan wailayar masu Allah ce makoma na guri na ya kulka ya mutu ya rasu da layi ka ce yawon nasu ya mutanen maka inda ma'an da kun nazirin mubinu ni mai gargadi na gare ku ne mu gargadi wallazi na amanu wa amalu salihat wanda suka yi imani suka aikata ayyukan nagarta lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara da arziki na darda na girmamawa shi ne aljanna wallazina da'au wanda suke aiki fi ayatina a cikin ayoyin alqur'ani bi ibdaliha suna ta faffatawa mu'ajjizina suna gajiyar da mutane mai gaba nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yabi annabi suna gajiyarwa ayyuzubunahum suna dangana su ilil ajin zuwa ga kasawa wai sabbi duna hum suna sa mutane kasala an imani daga ban gaskiya sai wani kira ta ce mu'ajizina ala ji suna zamba na sun fi ƙarfin mu yin an kanta da kira da mu'ajizina ala ji har na gani suke sun fi mu gani eh in ji Allah shi da suke zuwa su fi ƙarfin bayan masu ibada Allah ce a zo a yi sun tsiri kuma suna faɗa da wanda yake ne ne tun da kun ji kun har na to ku bar wanda ya ce ya yadda zai iya je yi ku ko ku ta ko jin to ba za ku yi da haka ba da ya sun ki su yi kuma su ana yi irin wannan abu a yadda shi aka kawo fir'auna da ya mala'ika ya zo ce kawo kai zargi ka ce kai kai na halarci shi ne Allah komai kai kai ne komai shi ne yake to yanzu a cikin wanda ka bawa sarautu daban-daban idan wani a cikin ya ke bita kuma ya ana riga na ka masa ya ce ta ai a wannan fadatawa wani na bai wani hagala na ba shi wani matsayi ya ke dini kuma ya sannan ya zo ya hana addini sai ya ɗaure shi idan na ɗaure shi sai na zura shi a maliya yana ɗaure ina zura shi a maliya idan ya sha ruwa ya sha ruwa ya kada ruwa ya kuda mutuwa ya galabaita zai jawo igiyar na fito da shi idan na fito da shi fara murnar kamar zan tsale shi shi in ji da mayar da shi haka zan mana ta gamakon sauran yanzu kalla ba mai ƙara irin wani abu da ya ce da wannan magana babban magana ne bana ya gaji da zuran ka yi rike wannan abu ba a rubuta shi a takarda ba saboda mutane da musu kai watan wata rana na je garinmu na nuna a samu mai musu ya ce ba a rubuta maka da wani ba ya rubuta kaka tarorin ke rubu amma ran nan kasara ta yi soci ya yi kafin a nemo ta kasaran ma kamar da ya fada lokaci ya ɗauki alƙalam yana ya rubuta yana da son nasa ya ɗauko ya tambala wannan kowa gani ya kace ka sa kowa da gani ne eh ne da shi kira haka ba ai shi kira kuma da da inda haka yayi niya haka yace za a yi alal jumrun mal aka yaran nan yajin bada ya sa to yayi ga ya bi doke wani biya ji a mukaddama kawai ya dafi da mutum dubu sittin a mukaddama kadai ya tara dubba dubban mutane duk masu kaji annabi mutane da bani isra'ila ya ce hama na kafin na karya lokacin da ya karya an ce rago ke karya da shi kullum eh babban mutum ne yana duk turkan ka rago kan in aka dan yi barbe suna firawuna zai ci kare shi da kare matsayin ya karya ya ce ba za a ciro kan nan mu za a kawo Allah ya sa mai mu za a fita a gari aka rai bakin maliya aka kai a tsuru saboda wata fa'ida kar ma Allah ya fara dama bani Isra'ila su shiga zuwa su haye waɗannan su zo su gari suke shiga don haka sai aka ɗaya bani Isra'ila an koro su za a kashe su gaba ɗaya amma sun zo bakin kogi ba yadda za a shiga bayan kuma mahara ne sun taho a kan dawakai kenan har ana ganin juna ba ga wannan na kallon wannan wannan mana kallon wannan an ƙara kai min da kai za a zo a yi kisa almajiran annan musa suka ce inna la mutarku za a sami mutum yau ka sun rika mu yau ka an rika mu kala kalla an rika ba rika mu ba wannan shine wani irin karfi na zuci na sallama Allah wanda Allah ba waɗanda ake kira ulul azmi min ar-rusul eh ba za ko ka haka aka ma yana kallon ya kwace a ranka ko ka rike na garma ka rike saboda sallama a kusa a ba za su iya ba muna tare da Allah Allah zai yadda yi yau da suka bai tab sai Allah ce anan musa ka da kiwon da sandaka anan musa ya da kiwon da sandaka ruwa ya zame ya tare guda ya bar hanya nan ya sake tarewa ya bar wata hanya ya sake tarewa nan tsuburi nan hanya nan tsuburi nan hanya sai da ruwa ya tsuburi goma sha shi ne gwargwaron kabilan bani isra'ila kowa su kama hanya da ita aka shiga ana ta sauri ana ta tafiya ba mai jikiya ba akwai abu da zai da basani wani malami da yahuda zai kama shi suna masa tambayoyi yana ba da amsa har suka ce to a ina ne inda ruwa ya haska sau daya bai kara ba ba zai kara ba rana ta haska wurin sau daya ba ta kara ba ba ta kara ba ya ce inda aka nutsa da fir'auna mana da mutanensa da hanzi farkon fitowa rana a nan musa ya da kiwon da sandarta ruwan ya dare rana ta haska kasa daga na ba ta kara ba ba ta kara ba ya fara musu haka shi ke nan duk mutanen jira'awar da suka zo babban su hamana suka turji a bakin kogi suka zaiya ke aiki da hankalin suka yi kai wannan abu ba ba wasa ne ba wannan ba karya ba ne sai ga fir'auna ya fito akan akan doki akan doki a guje daga baya zo baya zai zo ya karanta abin da ya rubuta a guje ya biyo su ya taho ya ce yana tsawa ya kai haman kafin na zo da fita kan musa a hannunka haman kafin na zo kan musa a hannunka haman ya juya da hama kafuri sun da yake ka taɓa ga malin da ya haka fir'auna ya zo ya duba ya wata dariya ya ce haba hamana hamana imanin da bai shiga ba na ce muku ni ne Allah kuma wannan ido ruwa ruwa ya kare haka sai suka yadda yadda suka yi suka shiga sai da a gama zuwa na ƙarshen baya a mutane a nan musa ya hai har ma ana ɗan kai masa tarkwali na yi an zuwa ta mashi shi kuma mutanen ru'a na karshen gaba bai hari ba na karshen baya kuma ya shigo duk ba wanda ba a cikin farin sai Allah mai da ruwa da aka mai da ruwa to aka halaka su fir'auna kuma ya ɗebi ruwa ya ɗebi ruwa ya ɗebi ruwa ya ɗebi da Allah ya fitar da shi ya ɗaga da dama mala'ika ya mulaka ga ya karanta ya karanta kala sai ji an wasu na imani da Allah na yadda eh annahu la ilaha illa allazi amanna bihi banu isra'ila ba wani Allah ba wani abin bauta sai Allah daya wanda bani isra'ila ba mai Musa suka yi da shi shine Allah wa ana min fir'auna min al-muslimin da yau na musulunta Allah da alala ayo ga musulunta ni goma ne da ba wa qad abaida qablu kuntum lil muslimin ai da kai barna yau ka miko ya bana so jibril ya ce to tun da hanyar a yanzu ya yi imani allah ce bai karba ba to ba za mu bari ƙara kalmar jihar na barakar allah ya kyau da yadda ya ta sai jibril ya ebo taɓo a cikin kogi ya toshe bakin kawo ya miƙe ce ba za ka ƙara magana ba ko bai ƙara magana ba haka ce to yau dai za mu maka alfarma dai za a maka ya aka mai da kai ruwa ka sha ruwa ka mutu nuna jika bi wani kan da kullum an kalmar aya ba za mu bar gawar a ciki ba za mu wuce da waje ta zama aya ga wanda za mu zo daga baya kuma ai ga ga ga akai yanzu ba gawa ta an wuce da ita ba sai zama aya da ga wannan kenan saboda haka nan Allah ya ji suna tsammanin sun tsere mana shi za suke yin mutunta sun alkiyama suke muranta azabar lahira ulai da azabar jahimi waɗannan sun zama yan wuta sun zama yan wuta duk mai mutum tashi alkiyama dai to ya zama dan wuta Allah ya kiyaye mu saboda haka za mu kwana wannan aya sai in Allah ya ba mu iko kaman gobe sai mu dora a kan da kwana to jama'a musulmi a shi tsoron Allah kiyaye dokokin Allah domin a tsira akwai wani wanda ya tambaye mu maganar a shi azaran nan shi ne ma'aikin annabi ibrahimu ko ba shi wani azara ba shi ne ma'aikin da ba taraku sunan ma'aikin annabi ibrahim yawwa shi ma sunan ma'aikin da na ku saboda haka ba wata azaran nan ba shi ne babanta ba yawwa Allah ba mu lafiya ba mu zaman lafiya Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mana albarka ya sa duniyar mu albarka Allah ya mana gafara gafarta iyayen mu masu taimakawa wannan kasu da muke Allah sa haka musu da alkhairi bayan Allah da cikin dawainiya ake ta zuwa na kusa da nesa Allah ta ga kowa da alkhairi muna da bukatu masu yawa Allah wasu mun sani wasu ma mun manta ma Allah kai ko baka mantuwa duk abu da ya mana alkhairi Allah ba himmanci ba Allah kai mana البركة عن الإمام صلى الله عليه وسلم فاتحة ثلاث الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ودار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم